بن الحجاج رحمه الله باب المطلقة باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قال فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فسعلوك لا مال له انكه أسامة بن زيد وكرهته ثم قال انكه أسامة ونكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأولمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمه ان فاطمه بنت قيس اخت الضحاك بن قيس اخبرته ان ابا حفص بن المغيره المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق الى اليمن فقال لها اهله ليس لك علينا نفقه وانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون انطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة اقتص الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا بنفسه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة أن أبا أمر بن أن أبا أمر بن حفص ابن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان عاما تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قميصة بن بؤيد يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذه بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فكانت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الآية قال هذا لمن كان له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملة فعلام تحبسونها قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار وحسين ومغيرة وعشاب ومجالد وإسماعيل بن خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فقالت فسألت فقالت فخاتمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة قال فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وعشرة عن الشعبي أنه قال لقلت على فاطمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فاتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلس فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقني بعلي ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرني يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زوريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت عن بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثة فأردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده قال وحدثناه محمد بن عمرو بن بجلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زوريق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومال الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحسبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن زريق بقصته قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن الجهم ابن سخير العداوي قال سمعت فاطمة سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقا قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل تارب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقال بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاختبرت قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آسع تمر وخمسة آسع شعير فقلت أبالي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك قلت ثلاثة قال صدق ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإن ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية كريم خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك بأسامة بن زيد قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألناها فسألناها فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد قال تزو... قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد بنت عبد الرحمن بن الحكم وطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقة قال وحدثني إساق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك Na'am. Wannan hadisai akwai fawa'i na isnadiyya da kuma matar. Zan dan taɓi wasu abubuwa amma suna da yawa. Farko dai cikin abin da shahi isnadi duk da kagar wayar Abdurrahman Mahadi an Sufiyan. To Sufiyan sauri ne. Wannan ƙa'ida ce mutsarida Abdurrahman Mahdi bai rotuwa daga Ibn Uwaina sai dai na da Sufyan Sauri za ku ga wajen wajen uku ko hudu da suna cewa Sufyan Abdurrahman Mahdi a ta sana da shi da ɗan uwa ne ya hamna Kaffan to su in sun karwato daga Sufyan Muhammad to Sufyan Sauri ne wannan ƙa'ida ta zanna a kai sannan wannan babe gaba ɗai Bukhari ya tsani kai ne ya roto ko hadisi guda ba na Fatima duk a waɗanda ɗan kullura duk ruwa ɗan fara da biha muslim Bukhari bai hitar da hadisin Fatima ba saboda hadisi ne mai iskali tun kuna gani a shi ta mata inkari Umar ya inkari to kana cikin hadisan Fatima gaba ɗai in farar da Hamusu. Sai sharkul Bukhari fi tahrij ha gaba ɗai. Wannan kenan. Sannan wannan hadisai na Fatima hadisai ne da yawa malamai sun yi ɗa'ani. Mun dai ji magana Umar muji magana Aisha tana cewa ina alkhairin wangari suka wadan makanta to asalin magana ita ce idan mun ga te ga hadisin Fatima kayan haka na afwar akwai wani fa'ida ta isnadi kawai da Albani ya faɗa da wani sa bai faru ba duk hadisin da ya zo shi ya zamu ne manzo rama ai saki uku lokaci daya babu wani lafazi da ya zo sai wancan na Abdullahi Abbas cewa an kasance zamanin manzo rama da abubakar suke uku akan daya wanda hadisi na fatima kawai da kuma gan cikin badu alfazihi ba suke uku bacci an kai ba ya mata suke da ya mata biyu lokacin za ya hita tare da aliyu na bi dali ya aiko mata cikin uku ba wai lokaci uku ba don kada a ɗauki da yake babu almutalakati salasan la na bukatar laha ba wai salasan fi kalmatun wahida ko lafazin wahid ba a'a wannan lokaci ne albani ya kada wani ciya ga zamanin babu wani lafazi da zo karara gashi ma na Abdullahi Umar da aka doka Ibn Sirin an hada mai da saki uku ne gaba da gaba kalmatun wahida saka ba wani hadisi ingantacce akwai wani hadisi nan sai ciya wa amma wannan Abdullahi Umar ne kaji ko in bai kuskure ba sai ya fice ta dubu wacce a tsaki uku amma yamma da saura na ji ba marfu'i bane to wannan dai shi din ne wanda kaida akai ba wani hadisi da yazo zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da wannan to sannan sai maganar na fara wannan hadisi da zahiri ne shine abinda Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a yake akai kuma yayi difa'i sosai ga duk wanda ya soke hadisin Fatima. Imam Ahmad ya yi kariya da maganar Umar ɗin da maganar Aisha ya ce, A'a maganar Fatima ita ce sahabar iska. Ita ce sahabar da faru gare ta, yanzu a mata in kari. Saka imamu mazuwa na bila suna a kan wannan hadisi. To na magana take wadda an gasa kashe suke uku. Shin akwai cewa gare ta sai ta zanna ta idda a gidan mijinta ita tana gani kuma shi da abin da ma cewa ai ba wani saura ba ina da tana da ciki to wannan sai ya ci da ita cikin ta amma ba ta da cikin kawai da ta ce ga yanin cikin wani wani alfahari cewa babu wani abu da haka wannan ta yi tashi ne da haka ba ciki ne ya kai bacci babu riki kuma ba wani abu ciki da haka ba ta da nabka ba ta da sukuna to amma ga masabar malikiya tana nabka da sukuna sai ta ƙara idda ga wata masaba tana da sukuna ba ta da nabka to amma ita ce babu kowani inda saki uku ne kuma babu wani ham ko wata ta kawo ba wani ciki ba wani abu to babu wani buƙatar cewa sai ta zauna akan wannan ita ta kawo sai raji ga maganar Marwan shi ma amma ba a kawo rajin da can ma shi Umar ba amma ta Marwanin hakan sarkin Madina a lokacin yace ba su barin magana lita Allah ta fito tsakani na da ku lita Allah gashi abin da yake ya hakamna la takhuzuhunna min bujun wala akhi illa an yati fashatun bayr ba shi ba mita ce hmm kun shi tace qalat hadha liman kana lahu muraja'atun fa ayu amri yudisu ba'da salatin فكيف تقولون لا نبقت لها إذا لم تكن حاملا فهلما تحبسونها kuka cewa babu cewa gare ta in ba da ciki to don me kuka cewa kuma ku tsare ta haka wannan matsala akwai maganganu mun ji abin da za mu gana Umar da aka kawo shi Fatima lan yaji Allah sukuna wala na zumma akhazal aswad kaffan min hasa أصابه بيجهش لقاء حديثه فقال ويلك تحدث مثل هذا قال أمر لا يترك كتاب الله تعالى وسلم سبينا صلى الله عليه وسلم قول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها سمنا ونبقى يا دليل لا تخرجوهن انتو خاف كتابا دا أنسى فانت ما هو أبو لذي شيئا إلا أن يتير فاشية مبينة تو إتا إتا ما إشتامة إنكاري daga matsala ce wadda malamai suka tattauna amma shi Imam Ahmad Imam Al-Sunnah jama'a ya karfafa hadisin Fatima kuma akai wannan yake dan aka cikin mace saki bacci to babu wani sukuna gare ta ce sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yanke ƙari zuwa Ibn Ummu Maktum gidansa sannan har yanzu ga isnadi in kun lura can da yace wa da sani Zuhair ibn Harb حدثنا هشيم خبرنا سيار وحسين ومجيرة وأشعث ومجالس مجالس سعيد هذا ضعيفي ne amma ya kawo shi ne cikin dimnin waɗanda an karwo to don haka ba cikin rijal musulmi yake ba ya kawo shi mutaba'atan ko magana da nishan baya daga mujalin sa'id amgani abin gani ba don suna rotuwa duk daga sha'abi waɗanda ma'amalan almajiran shi sannan kawai da muka gani nan da an ga ce abu jihar ruwaya cewa ya hamilar asa to shi ruwaya ta fassara muna duka ce ba wai na dogon tahiya ba kawai da an ka taɓa ake fassarawa tun da yake darabun lin nisa farajin darabun lin nisa kaga siga ce ta mubalaga ai tasiru dar linisa la da wasa an akai shine duka ne ba wai tahiya ba don wanga hadisi don mu lura hadisi ko da aya ka fassara aya haka hadisi ka fassara sashen sa sai ka jamma babi sai ka ga abin da annan sannan wannan ya nuna yarinya ce kwarai tunda kwadin shi ku Usama ko da manzo Rama ya rasu da shekara 17 ko 18 kaga ya aure ta sannan kuma kun ga kawo da sura ka cewa wannan aure ta da nako dishi islamu ne kaga muawiya ai kuma tashi da ni to ulukul la malala kama sai da an tawaye gari ma'adun abin su ya radiyallahu anhu ya zama yana kyautar billions ya yi gwamna shekara 20 a sham ya zo ya zama sarkin musulmi na duniya shekara 20 shekara arba'in to ya zama za ka kakka ɗoka don yanzu ba ka da ka ɗoka har abada haka ma mata da yawa ɗin sai su ga a wani lokaci yanzu usama sun da shi usama wani abu garai amma kaga kuma shawara wannan ina son ƙara jaddada shi ga yaranmu 'yan mata yanzu eh hadisi ya tabbata wasu malamai su inganta shi cewa annabi sallallahu ya wani uba ya aurar da diyatai akan cewa sai ba wannan hadisi ne mutafin alaihi amma na ce a bikirce to ba mutafin alaihi ne akwai maganganu ma da yawa malamai ko shi wasu ba hanabila da wasu malamai annabi ya mai da auren da bata yadda ba da wata wata ce a na yadda dan dai uwaye su san ba su da haƙƙi ga ɗiyansu su cire sa'uri amma uwaye da shugabanni masu tajriba sun taimaki ishara da yawa ba mace ba ta son wani amma ta yi ɗa'a ga waye sai zama ta alkhairi yanzu shi ya faru ga faɗi ta mata usama usama da mu ce mu da ɗa'a ta lawa su ne khairun laki shi ma Allah da mun da'a ki auri usama ya haɗa kai gare shi amma ita tana so wanda ta kama Usama Usama gashi dai baki gashi kaza ita ko makware shi dangi ce amma ya faru ita ta ce har ta dawo ana jibdata abin da jibda har sada mai kawo ana ganin ta dace sauran mata na ta kishin ga ta ta samu abin da ga har yanzu ƴan mata dama ce kuna dama amma haku lura uwaye uwaye ba tunda ba su son wani abu ya same su kuma wallahi ga abin da yake ni sani dan uwa ga galibi irin wannan auren da za a bata ta yi zuwa za ta yi nadama gai sai da komi yana mata alori yana ta bacci yana ta tura mata abubuwa yana nuna ta ƙarya bai da komi sai kawai dan wawanci da kurciya sai ta ga in ba shi ba rijiya wallahi malam ta da an zanna sai gaskiya ta tabbata reality abinda na zaman takewa sai a kasa sai kaga ai yana an sako ta ko abu ya lalace haka ka ji wannan abinda manzo rahama ka ciya da'atul rasul khairul lak haka in je uba mutumin kware ne mai so alkhairi gare ki ki lura in wani kawai kuɗi ya kasu don mai kuɗi ya zo ga ni kirki to wannan daban ne amma wanda yake da mutunci kuma ana hankar mace alkhairi to wai ran da magana banza sai ka ce ai ni habban so ne abin ga an kai to ba ki so ne abin da ba ki so ki kai ita ce ma ai ka san ba ta so ni ce magana banza sai ma abin so nawa kika so abin don ka ba ka so abin sai zo bai da kyau to kuli za ki baki so ne to ki a wani shi kafa yazo ya zama shi bala'i kaga ba dalili bane ba ka so abu aka ce kai ko ya zama alkhairi gashi wanda ba shi fata ba ta so in ta kai ba ta so Usama annabi ya ce kai ta dawo tana godiya ga Allah Allah ya da ya mata zaki ga ta tana Kaka, ni ba ina cewa auren dole ba, ko kusa, ni ban ce haka ba. amma lokaci ɗaya ma ‘yan mata su lura uwaye da mutane magabata wallahi galibi su alkhairi suka nemi wannan matsalicin wannan gayan da yake ruki ki wallahi wallahi ruki wani kuma har ma ta zo bai da ko ka da abin nan komi haka zai ta mata ƙarya a je a shigo kaza a yi kaza ya zo a ta tura i love you in ba ke ba ni ya yoyo kai yayya wallahi mana ta ka wanda nukta ta kamata a zanki lokaci dai a zanki tuna ta wallahi shi ne matsalar ce sai ta yanzu aure kai ta mutuwa na an yara saboda an yi shi an tace sai an kyale shi an ko da za ta ya bai da ma abin da shi da ita in ba a hankali ba dan kwaya ne tunda ga yaran nan sun lalace da yaro harshen kwaya wallahi to sai dai Allah an rasa shi ya rasa kai ne abubuwa ne kaga ya kamata mu lura yanzu in dai manzo rama zai ce Fatima tana ta Usama Usama ai gore da ai ne rubuce ba da kai da hudu eh eh Mm. Kuma ɗan ɗan eh ɗan ne shi. Eh. Eh. To. To shi ko ya ba ba hago ya fahimta. Ba haka yake bai taimaka. Ya yi wani wuri ni ka gani ni ko. Ba haka ya kamata ne. In ta ce sai shi ɗan ɗan ko. Ah, na wata malam. Kuma ku yi wani wuri ne. Yasa ai ga malikiya suka ce mai misala ya ce, wani al'abi an yi jimora innata. Ko bayan an shirista yasa ta auri wani haka ga yana shirista. Tare da wancan hadisin da aka inganta wala akwai magana a kai ne. Wani shi bulugu ya ce an yi saɓani gare. amma da yawa wanda na cewa na yariya jariya eh amma na sai ba duk sun yadda sun da ce ita kam ita adda yancin kanta ba a shirin sata sun da ta jarba aure ta kai shi ita ko budura ba ta jarba ba amma ta da haka na uwaye kuma su lura da zamani ta a kawo wani abu in je ta kawo wanda kun ka bincika na kirki ne gwargwado to ku aure mata a zanna lafiya sai ka jawo maka kanka ji daɗi amma in dan shi'a ne Allah ta tsare ko wani lalatacce to wallahi kaka yadda wai tunda cikin sharri shi'a sun dade sai su shiga riga sai su suna auren ɗiyan alisun nan kasar na san wani gari ban haɗi ne wannan shi'a ya ji aure da ya wani babban malami cikin malaman sunna kuma abin bakin shi yayin suna tayi amma ne ya rasu amma suna yin kaga hadari ne Allah ta tsare ni Allah ta tsare Allah ta tsare na'am a to ai suna rubutuwa ko ka ga ma kusuro da rubutuwa ba eh in lokaci ya ce ai an kai gaba da ma bayani ne kai ko na mu tashi to haka dai a bisan suna da fa'idodi masu yawa amma dai ku sani babba abu dai hadisin na Fatima musulun ya kaɗe shi da rufe shi za mu tsaya nan dama shari ne muka yi da an ka yi sallah za mu ci gaba da inda an ka yi sallah shi ya yi na to a yi kiran